بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne daidai da daren 21 ga watan rajab hijira da shekara 1433 daidai da tara ga watan jun shekara ta 2012 wannan shine kasar na 69 daga cikin jeren jiyar karatuttukan littafin al'imam muslim ibn al-hajjaj wato sahihu muslim karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi ne zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba mun shiga babu bayani kan taghyirul munkar min al-iman babin da ke bayani akan in ka ga mugun abu na faruwa ko yana neman ya faru ka yi kokarin sauya shi daga sharri ya koma alheri ko kuma ka hana wannan yana daga cikin alamomi na imani haka a musulunci idan ka ga barna idan da za ka iya rubuta ta gaba ɗaya ba ta koma alheri to ka yi ƙoƙarin ka ruguza ta gaba ɗaya ta zama ba ita sharrin ba ɓarnar kuma babu ainihin alheri wato ka bai hana sharrin faruwa idan haka duk da za ka yi ba to ka rage mata ƙarfi an fahimta ma'ana in kana iya ruguza ɓarna shine gida ne suka siya sai suka mai da shi hotel to yanzu kun ga ɓarna ta faru ya za ka ka sai wannan gidan ka rusa shi mai da shi masallaci kaga ka rubuta barna ka samar da alheri idan ba za ka iya haka ba ruguza barnar ko da ba ka iya kawo alheri nemo wani ya sai gidan in ya so ya zuba yan haya kaga a yanzu an tafi akan an ruguza barnar tare da cewa ba wani abu aka kawo wanda zai jawo mutane alheri ba idan haka ba za ta yi ba fa to shi wannan hotel din yi kokarin yadda za a daina sai da giya yi kokarin yadda za a cire karuwan da ke ciki ya zama hotel ne zalla wurin kwana shi ma akwai yiwuwa barna don akwai yiwuwar wani ya zo da giyar ya sha ko kuma wani ya zo da mata da ba ta shi ba amma kaga ka rage wa barnar karfi waɗannan matakaiya suna daga cikin matakaiyan da suke shiga ƙarƙashin wannan babu duk sauya mugun abu ne in ma ka sauya ka kawo alheri in ma ka sauya amma baka kawo alherin ba in ma ka rage mishi ƙarfi to rage wa ɓarna ƙarfi shi ma yana daga cikin ainihin sama ta imani to in ya zama ba za ka iya ko da cikin wannan to a mataki na ainihin wato annahu anil munkar to kai ba ka da rabo ko kaɗan ko kun fahimta ba ka da wani rabo wakarna ce kana ji kana gani ba abin da za ka iya mata wannan na daga cikin darussan da babin ya fara karantar da mu kuma a yanzu mu sake jin hadisin al-Imam Amr bin Naqib da Abubakar bin Nabar da Abd bin Umayd da Muslim ya karantar da mu amma da yake an dan kwana biyu ba ai karatu ba za mu dauko ta kai insha Allah al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husayn an-Naisaburi Allah maraukakin sarki ya gafarta mishi da shi حدثني عمرو الناقد وابو بكر بن ابي شيبه وابو بكر بن النضري وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن ابي صالح بن عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله عن جعفر بن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال wannan isnadi imam muslim ya samo shi ta hanya ainihin wato guda uku hanyar farko ita ce malamin shi al-imam amr an-naqid da kuma ainihin al-imam abubakar ibn nabri da abd ibn humayd to yana daga cikin alherai da fa'idoji na wannan littafi na imamu muslim da har da yawancin malamai ta wannan nahiyar sun fifita littafin sahihu muslim akan ɗanyen sahihul bukhari shi ne tantancewa da ike yi tsakanin ruwaya ɗaya da ya samo ta daga wurin mabambantan malamai yanzu wannan ruwaya ɗaya ce amma ya samo ta daga malamai guda uku sai ya ce wallahu li abdin lafazin da zan kawo lafazin abd ibn umaydin ne ba lafazin abubakar ibn nadr ba ba lafazin amrun naqib ba قالوا سوى أن ما لم يباكي تنسى سيسكة حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ما لم يميزنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد يا إنهم بام حديثي قال يتي حدثني أبي ما يفينا ميسونا إبراهيم بن سعد يا كرنت الدني حديثي عن صالح بن كيسان بدأ الإمام صالح بن كيسان عن الحارث بدأ الإمام الحارث shi kuwa al-imam al-haris ya samu wannan hadisi an ja'far ibn abdullah ibn al-hakam daga nashi malamin mai suna ja'far dan abdullah dan hakam an abdurrahman ibn miswar daga abdullah dan miswar an abi rafi' daga ainihin abu rafi' tabi'i ne yace an abdullah ibn mas'ud daga abdullah dan mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli babu wani annabi da Allah ya aiko shi a cikin wata al'umma kafin ni illa kana lahu min ummatihi hawariyun sai ya zama yana da ƴan gaban goshi daga cikin al'ummar shi wa ashabun kuma sai ya zama yana da jama'a mabiya daga cikin jama'ar shi lallai sai an samu mabiya in aka ce jama'a ita ce jama'ar da aka turo annabi kaza to lallai sai ya samu mabiya to a cikin mabiyan kuma sai an samu waɗanda suke su ne yan sahun gaba su suka fi kowa kusanci da shi daga cikin ashabu din duk wani annabi da zo kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haka yake ya akhuduna bi sunnatihi su waɗannan hawariyawa wato zababbu fifitattu da waɗannan ashab waɗannan jama'a tashi za su yi riko da sunnar shi wa yaqtaduna bi amrihi kuma za su rinka bin umarnin shi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun sannan kuma daga baya sai a samu wasu ƴan baya taquluna ma la yaf'aluna waɗanda za su rinka faɗin maganganun da ba su suke aikatawa ba wa ya fa'aluna ma la yu'maruna sannan kuma suna aikata munanan abubuwan da ba su suke umarni da su ba abinda wannan gaba ta hadisi take nufi ita ce daga cikin annabawan Allah amma wannan umumi ne domin kuma wani hadisi ya zo ya bayyana cewa annabi ya ba da labarin akwai wani annabin ya zo ya wuce bai samu kowa ya bi shi ba daga cikin al'umma shi shi kadai ya zo ya wuce to wannan kenan yana bayyana galibin annabawa suna da sahabbai daga cikin sahabban kuma akwai waɗanda suke yan gabade gabade ne a cikinsu waɗanda suke riko da sunnar su ba sa sassauci ko kaɗan amma sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake idan tafiya ta tafiya sai a samu wasu sai su zo daga baya su kuma sai su rinka ainihin aikata sabanin abin da annabin da shi da jama'a shi suke aikatawa suna faɗin magana irin saɓanin yadda maganganun da wannan annabi da jama'a shi ke ainihin faɗi su annabawa suna faɗa su cika kuma abin da suke aikatawa shine daidai da abin da suke umarni haka mabiya daga cikin sahabbai da waɗanda suke yan gaban goshi amma waɗannan yan baya da za a samu na farko daga cikin sharri na siffarsu shine yaquluna ma la yaf'aluna za su ɗin fatakun matangantu ba ba za su aikata ba su ta ɗaukar al'aura su tafa gangan su tafa gangan su tafa gangan ba tare da aiki wannan mugun abu ne wanda tsawon zamani shi yake haifar da shi wa yaf'aluna ma la yu'maruna sannan za su rinka umarni da ayyukan alkhairi za su rinka umarni da bin Allah za su rinka bin umarni da bin sunna za su rinka umarni da yin addini amma kuma su ba sa aikatawa wannan na daga cikin siffar waɗannan da za su biyo bayan waɗannan annabawa da waɗannan sahabbai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai yace faman jahadahum bi yadihi wanda duk ya yaki irin waɗannan mutane da hannun shi fa huwa mu'minun wannan mu'mini ne wa man jahadahum bi lisanihi wanda ya yaki waɗannan mutane wurin jihadi da su da harshe fa huwa mu'minun to wannan mutum ainihin mu'mini wa man jahadahum bi qalbihi wanda duk ya yaki irin waɗannan mutane ya jihadi da su da zuciyar shi fa huwa mu'minun wannan mutum mu'mini ne sai dai kuma walaysa wara'a zalika min al-imani habbatu khardalin babu sauran imani ko da bai da kwayar komayya kwayar komayya ita ce kwaya mafi kankanta daga cikin aikin halittar Allah ita ce balarabe yake kira zarra zarra ɗin kwaro ne to da hausa bahaushe yana ce mata komayya kwaro ne ɗan ƙarami wanda saboda kankantar shi zai iya rayuwa a girarka a cikin gashin girarka har ya nasa kwai ko ƙwayaye ya haifi ‘ya'yaye ya tantashe duk baka taɓa jin motsinsu ba saboda tsabar kankanta to shi ake kira zarra da laranci shine bahaushe ke cewa komayya to ko da daidai da daidai da wannan ainihin wato habbatu hardal ina fata an gane wannan na yi mana fassara da hausa amma asalin hardal a nan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi ita ce kwaya mafi kankanta a kwaya da ake kirgawa ta kwaya ƙasa ko kwaya hatsi ko makamantan haka amma na koma mana da misalin ne wajen halitta mafi kankanta ina fata an gane abin da wannan hadisi yake nufi idan Allah maɗaukakin sarki ya sa karayu cikin irin waɗannan mutane waɗanda za su zo suna magana da bakin annabawa amma ba irin maganar annabawa ba suna magana da bakin annabawa amma aikinsu ba irin na annabawa ba ne idan Allah ya kai ka martaba al'ulya ta al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar almartabatu al'ulya ta al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar ita ce ka zama sahibul amr wal quwwa ita ce ka zama kai mai mulki to zaka yaki irin waɗannan idan ya zama ba mulki ne a hannunka da za ka iya kai irin waɗannan ba sai ku dubi a matsayinku na al'ummar musulmi irin waɗannan mutanen za ku iya yaƙar su ku kawar da su kuma ina nuna mana wannan yana da cikin sharaɗin da yake tabbata a musulunci duk abin da kuka san za ku fara ba za ku iya kai shi ba ba kwa fara shi a musulunci sai ku koma zuwa ga matakin da ke biye da shi saboda haka sai ku ga za ku iya kawar da su sai ku kawar da su ba za ku iya ba to shi ke sai matakin da zai biyo bayan shi ne mataki na yaƙarsu da ainihin wato harshe a yi wa'azi a gaya musu a faɗa ba za a yi shiru ba waɗannan na ko wannan na ɗaya daga cikin hadisan da kullum nakan yi mana ishara kuma akan cewa waɗanda suke inkari akan dan menene za a samu wasu azzalumai amma ba za a yi inkari ba wato kamar yadda na faɗi jama'a Allah ya sa jama'a masu saurare na yau da gobe suna fahimtar asalin irin waɗannan maganganun da nake cewa ni da irina waɗanda muke ɗan kaɗan ne muke irin wannan da'awar a Najeriya ko ƙwaya biyar ba mu kai ba muna cikin tsakanin wuya game da ƙoƙarin fahimtar da ina ne da'awar salafiya ta dosa a Najeriya ita ce muna tsakanin wawaye 'yan kife da kuma dolaye waɗanda suka shashashai su waɗancan wawaye 'yan kife suna ɗaukan nassoshi ne suna bankara su ba tare da suna ɗaukan nassoshin suna haɗa su da wasu ba don haka su kullum abin da suke gani duk wani abu in ya faru to wata hanya za a bi da ƙarfin tsiya a yi maganin shi waɗannan muna kiransu su faha'ul ahlam sannan akwai dolaye su kuma waɗanda suke da duk wani abu in ya faru ku ja baki ku yi shiru kar ku ce komai ku bar abin ba ku waɗannan ɓangarorin guda biyu dukkaninsu sun saba da'awa ta manhajin salaf ko da kuwa masu ɓangarorin guda biyu suna da'awar manhajin salaf suke bi ko kuma suna bin tafarkin ahlus sunna tafarkin ahlus sunna idan barna ta bayyana ba cewa ake abita da ƙarfin tsiya a kawar da ita ba sai in ana da ƙarfi ƙarfi kuma da ahlus sunna ke cewa kullum shine ƙarfin mulki ba ƙarfi na fard ko afrad ba an fahimta jama'a ma'ana yanzu kamar ni Muhammad Awwal Adam Albani da nake da'awa ta salafiya da zan ga wata barna a da'awa ta ahlus sunna wadda nake akai da'awar ba ta bani karfin aƙidar da imanin da manhajin bai bani karfin in tashi in kawar da wannan barna da karfi ba sai in ina da karfin mulkin da na san in na yi haka ba abin da zai faru amma in na san in na haka kuma akwai wani abu da zai biyo baya kenan ba gyara ne ba domin ƙarshen gyaran da zan yi zan gyara wata barna ne da ke faruwa a wani wuri barnar kuma da za ta biyo baya yanzu haka za ta iya mamayewa amma idan a wannan matsayin da nake na mai wa'azi kuma ina da ƙarfin mulkin da zan iya hana kaza to shi ne sai na sha kawo muku misali a nan ƙasar zazzau sarki na ƙarshe da ya samu irin wannan ƙarfi shi ne sarkin zazzau malam jafar ɗan isyaku allah ya gafarta mishi shi sarki ne kuma shi malami ne kuma shi ne alƙali kuma shi ne mai wa'azi sarki ya tabbata ga allah saboda haka idan ya ga kana yin laifi ko a ina ne ba a bukatar sai an kai ka fada ba a bukatar sai an kai ka kotu don shi duka in one ne ma'ana shi ne sarkin kasar ma'ana kasar ta shi shi ne alkalin in an kama mutum dama ana kai shi police station ne police kuma su kai shi wurin alkali to shi shi ne alkalin idan matsala ce ta faru za a nemi fatawa wurin wa ake zuwa malamin to shi ne malamin to ya kama ka kana yin abu da haka kawai sai a bude mai kujera nan da ya zauna nan ce fada nan ce kotu nan ce majalisin karatu da fatwa saboda haka da la'asu yakan fito yana kewaye ƙasar nan duk abin da ya yana faruwa nan take ke hukunta mai abin kuma ba abin da zai biyo baya saboda ku jibi matsayin da yake da su ko an fahimta jama'a da ɗa za ta rugo a guje ta taho gidan shi ko fadar shi ta zo ta ce za a yi mata auren dole ne ita kuma ba ta so to yanzu yaya sai ce mata zauna sai aika ubanta ya zo saboda ne saboda shi ne sarki saboda shi ne alƙali amma malami ba shi da yanci sai dai kawai daraja da ba a ba shi in ba haka ba malami bai da yanci bai da doka ta ya aika ka zo ya kuma yi hukunci akan yarka ba shi da wannan karfin don malami amma sarki na da wannan ƙarfin alƙami na da wannan ƙarfin me kake tunani wanda yake biyu ne duka sai da haka yanzu wannan ƴar taka da ta gudo gidan shi sai aika maka ya ce ka zo da abin da ƴarka ta ce haka ne in ta ce eh to in ya ce to shikenan na karɓe ta daga hannunka ma'ana walicinta ya fita daga hannunka ya dawo na tashi ka tafi tun daga duniya har lahira ba inda za ka ce ko an fahimta to kun ga da yawa waɗanda ake cewa malamai a ƙasar ba su san wannan tafsirin ba fa kuma fa su ɗan fotar duk sun rubuta mana wannan karanta littafin da ya'ul hukami shi na lahum wa alaihim min al ahkam karanta littafin da ya'ul umara waɗannan littattafai ne da aka rubuta su indigenous littattafai ma'ana na 'yan ƙasa ne Alan Shehu ya musu tsohon principal na UPE Allah ya gafarta mai ya fassara wannan na farko da Hausa Diya'ul hukam fi ma lahum wa alaihim min al ahkam guide to administrators to ashe in kun fahimci wannan kenan malami ne wa'azi in ya ga barna shi da kanshi ba zai ce bari ya daukan mata duka ba sannan sai afrad da mace shi da ɗaliban shi ba za su ce bari su daukan mata doka ma'ana bar su hukunta ta ba ko kun fahimta jama'a to in kun gane wannan to kenan wani fard ko wani afrad yaga ana yin barna ga gidan karuwai an buɗe ga gidan shan giya an buɗe ya ce jama'a ku zo mu je mu ƙona gidan ku zo mu je mu rusa gidan ba shi da wannan yancin an fahimta jama'a ku dubi ƙarfi irin na ibnu taymiyyah ku dubi ƙarfi irin na ɗaliban da ibnu taymiya yake da su daga shekara ɗari bakwai daga yau da nake magana ba a samu malamin da ya ƙarfin ɗalibai irin shi ba a duniya har zuwa yanzu da muke magana amma kirista ne zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ibnu taymiya da ya kama shi me ya kamata ya yi inda fatawa ce ta wawaye da ce hukunta shi amma sai ya kama shi sai kai shi wurin khalifan musulmi ku karanta littafin shi as-sarimul maslul ala shatimin rasul da hannun shi ya rubuta wannan a shafin farko a cikin muqaddimar littafi to waɗannan wajibi ne a san wannan kenan ahlus sunna in sun ga barna ba sa kokarin cewa da karfin tsiya a matsayin da suke na ɗaiɗaikun su ko ƴan jama'ar su za su gusar da ita sannan sai gaulaye ko dolaye ko sakarkaru waɗanda su kuma za su ce in an ga ɓarnar musamman an ganta daga sama to sai a yi shuru a'a ba a yin shuru domin malaman salaf ba su taɓa ganin wata ɓarna ta bayyana saboda ta zo daga mai mulki ko ta zo daga wata kuma sai su yi shuru ba to da'awar salafiya a najeriya matsalar da ake fuskanta ita ce da ni da makamanta na muka fara yin wannan da'awar bayan da su mala abubakar gumi suka buɗe mana hanya da muka zo mu sai muka fara fassara da'awar da sharhinta da fassale ta wannan shika a wancan lokacin har sai a ce to ai abin da ku kuke faɗi ai abubakar gumi bai faɗa haka ba sai ku ce a a jimillance shi ya karantar da da'awar mu yanzu mun samu sarari na mu iya bi mu farfasa ta saboda shi a lokacin aikin yayi yawa ga faɗa da miyagu iri-iri saboda haka da'awar yana ba da ita a dunkule ne dunkulallen bayanin shi ne mai yiwa ko zuwa an jima da daddare za ka saurari karatun shi na sahihul bukhari za ka biya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi kuma ba za ka taɓa fahimta ƙur'ani da hadisi ba sai ka bi fassarar malaman farko wannan yana faɗin da'awar ne yana ba da da'awar ne a dunkule to mu da muka zo muna fassarawa to sai ake ganin mun zo da wani abu ne wanda bai zo da shi ba fassara abubuwan da ya zo da su ne muke fassarawa to lokacin da tafiyar ta tafiya sai muka yi bakin jini aka ki jinin mu daga dukkan kungiyoyi kaf ba wata kungiya da bata kafa kiyayya da gaba da mu ba ba wata ɗariƙa ba wasu masu tunanin ɗan boko da ba su kafa gaba da mu ba da muka cije muka jajirce Allah ya kawo mu har yau sai kuma hasken da'awar ya fara bayyana to sai kuma matasa da yawa sai suke sha'awar da'awar amma matsalar sai suke ganin ai abin kawai qur'ani ne da hadisi a'a qur'ani ne da hadisi kenan sai ka koyi qur'ani sai ka koyi hadisi to sannan sai kuma ka koyi tafarki malaman farkon shi ba karatu ne wanda bai gaza yawan karatun qur'ani da hadisin ba shine methodology na application ɗin ƙur'ani da hadisi ɗin yaya za a bi a fassara ƙur'ani da hadisin irin yadda Allah yake so da annabi ya fassara wannan wani abu ne ƙari akan ko ka koyi ƙur'ani da hadisi sai kuma ka je ka koyi wannan to sai da yawanci sai ba su fahimci cewa ana koyon wannan bane na haka waɗancan suka tashi suka karanta aya ko suka karanta hadisi in ya ce wani ya kafirta sai ce ku je ku kashe shi su kuma sai su je su kashe shi wannan wawa waɗannan wawaye ne to su kuma waɗannan sai su daga barna ta bayyana a tashi a yi inkarin ta sai su ce wau au au shiru kawai alaikum anfusakum ku shiru kawai amma fa dukan biyun suna da'awar cewa suna da'awar ahli sunna ne kuma suna da'awa ne a bisa manhajin salaf amma muna da yakinin shirme suke ba su ma san inda manhajin ya dosa ba yanzu kun ga hadisin nan a matakin farko yana bayyana cewa wanda ya iya yaƙar su da hannun shi jihadi yake ɓangare na biyu na hadisin fa yana cewa wanda ya iya yaƙar su da harshen shi jihadi yake mumini ne kenan abin mataki ne akwai waɗanda za su samu matakin za su iya yaƙar amma kamar yadda nake gaya muku baka ta da yaƙi baka ta da jihadi sai ka san cewa zai karkare maka a bisa nasara da ikon Allah don ne don ka san ka shirya shiri ba shiri na imani kaɗai ba in shirin imani ne tun ranar farko kashe gari sai annabi ya fara jihadi shi da abubakar amma akwai wasu nau'uka na shirye-shirye wanda daga ciki Allah yake cewa wa a iddu lahum mastata'atum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum dan haka ku ci daga bakina tun da annabi yake bai taɓa yakin sun kuru ba tun da annabi yake bai taɓa yakin sun kuru ba duk waɗanda zai so musu har aika musu yakan yi gamunan tafi ba a koya annabi yake yi zai tunkaro ne gadan gadan aka ce har yake cewa a cikin hadisin bukari wani surtu burru'ubi masirata shahar wani lokacin kafin ya isa gari da wata guda su kafin su ci tsoro sai su watse saboda sun san zai zo annabi bai taɓa yakin sun kuro ba in ma a zauna ana jiran Allah ya ba da umarnin a yi in ma Allah ya ba da umarnin a yi to za a fito ne a yi gaba da gaba don an san an gaba shiryawa da duk abin da ake neman a shirya saboda haka yakin sunkuru yana daga cikin bid'a yaƙi na gaskiya na jihadi shine ya cika sharuɗan shi a fito gaba da gaba a je a tunkara daula mafi ƙarfi irin daular rumawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tunkare ta ya aika mata da gwarazan kwamandoji guda uku ya ce ku je ku yaƙe su dan me dan annabi ya aika musu da wasiƙa sun yaga wasiƙa sun kama ɗan aikin sun kashe ya tura da suka tafi gaba da gaba suka tafi suka je kuma su suka rasa rayuwarsu kwamanda na hudu wanda ya ɗauki tuta ba tare da an naɗa shi ba Khalid bin Walid ya nasara dan ne dan annabi ya san shirya wa tafiyar sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam na biyu a musulunci malamai ba sa jin barna za ba ki su shiru saboda haka malami ya ji barna ta bayyana ya ja baki ya yi shiru to wannan yana nuna yana da matuƙar raunin imani a cikin aikin shi na al'amru bil ma'ruf ina fata an ba amma malamin ya ji barna ta bayyana eh to ya fito gidan rediyo ya magana ya fito jarida ya bayyana in ba haka ba ya tara jama'a ya isar da saƙo in ya so bayan komai tsawon shekaru saƙon ya isa amma dai ya yi abin da yake wajibi a kan shi amma malam yana tsoron za a kashe shi yana tsoron za a ɗaure shi yana tsoron talauci zai same shi yana tsoron za a takura rayuwar shi wannan duk ba dalili ba ne akan ya ji ɓarna ta faru ya ja baki ya shiru gwamna aka naɗa a madina imam malik bai yarda da irin wannan gwamnan da aka naɗa ba yace jama'a kada su yi mubaya'a kada su yi mubaya'a wannan gwamnan fa ba na PDP ko CPC ko NRC ko NPN ba gwamna ne khalifa ne na musulunci a ƙarƙashin khilafa islamiyya aka turo shi Madina wanda sai kun zo kun yi layi yana miƙo hannu kuna cewa kun yi mishi mubaya'a akan za ku bi shi ma damar Qur'ani da Sunna Imam Malik yace kada wanda ya mishi mubaya'a fatawa ce imam malik ya yi ta a bayyane ya ce kada a yi mishi mubaya'a aka kada aka rawa imam malik ya ce ba za a yi maka mubaya'a ba sai a je a taso mutum da takobi tun daga cikin gidan sai a zo a zaunar da shi gaban gwamna a ce miƙo hannunka ka yi mubaya'a in ta ki a datsa wuyanka sai ka miƙa hannunka a ce to yi mubaya'a ka ce kaza a lakkana maka kalmomin ka faɗa sai daga ƙarshe sai a ce ka ce in ka je ka warware wannan mubaya daga baya mata ka sa ku a sa ka faɗa haka imam malik ya ji wanda ya sake hawa mimbarin manzon Allah a Madina ya ce ku je wannan mubaya ta dole ce fakan saki da aka sa ka kai shar'i ba ta saku ba dan haka ko ka ba ta saku ba shine aka ce imam malik yana faɗa da gwamnati aka kama shi aka yi mai bulala ɗari har hannun shi ya sage hannun shi ya sage sai zo zai yi sallah sai ya saki hannun shi sai wani almajirin shi yake tambayar shi ala gafata malam ba mu taba ganin ka saki hannunka a sallah ba ya aka yi sai ce barabani khalifa khalifa ne buge ni fa kallat yadi hannuna sai ta sage hannun baya lankwasuwa haka in tabbu ku karanta littafin al-intiqa fi fada'il salasatin a'immatil fuqaha wallafar al-imam abu amr ibn abdul barri al-umari kenan ana inkari game da mugun shugaba ko ba a inkari to dan menene ba a tsaye mana da dan takara sai a je a samu wasu makaryata wai sun yi karatu a Madina ko sun yi karatu a Sudan a ta alƙawarin za a ba su kaza za a ba su kaza wai sai ce wai a musulunci in an sa dan takara ba ba so wai ruwan ku sai ku ja baki ku shi ba dan takara ba ga gwamna an naɗo shi daga khalifa na musulunci daga Baghdad an kawo shi madina imam ali ya ce kar ku yi mubaya'a don bai dace ba kenan munafunci ne yanzu a saka muku ɗan takara na ciyaman ko na gwamna ko na sanat ko na wane ne ba ku yarda da shi ba malaman ku su yi shiru munafukan Allah ne su fito dole su faɗi cewa jama'a ba su amintu da wannan ba a je a nemo wanda yake da leadership with quality wanda zai ba da leadership with example a sa sai jama'a sai a ce ku saka mushi to kun ga waɗancan sai su ce a je a harbe ɗan takarar to wawaye kenan waɗancan kuma sai su ce a shuru domin kuma sai mu ce dukan biyun yan bid'a ne ba za a je a harbe shi ba kuma ba za a yi shuru ba amma za a fito a yi magana a ce ba a yadda ba to wannan ita ce sunnar wannan na daga cikin abin da muke kukan cewa waɗancan da ke da'awar cewa za su kashe za su harbe za su yi kaza suna cewa su yan salafiya ba salafiyanci suke ba waɗannan da suke cewa sun yi karatu madina ko sudan ko yaman salafiyanci suke don haka ba ruwansu da ire-iren waɗannan national issues ba salafiyanci suke ba amma dukkaninsu ba su san cewa ba salafiyancin suke ba saboda ne saboda salafiyanci shine fassara nassoshi din a bisa yadda annabi da sahabban shi suka rayu hadisin baya da muka karanta je kaka saurari kasan na 65 kenan na ji wannan shine na 66 na 64 ko wannan na 65 kenan ko sun da fara tuje kaka saurari na 68 ai mun ji hadisin ainihin wa hadisin kissan marwan mai marwan yayi sallar idi ya zo ya canza mata hudu ba a lokacin da ya kamata a yi sai zan ba haka ya ta sallar idi zuwa ake a fara yin sallah sannan sai a yi hudu ba yana zuwa sai hau minbari da ya hau minbari ya fara huduba da aka idan da aka yi sallah sai wani ya tashi ya inkarin wannan abun ya miƙe wannan gwamna ne kuma malami ne shi ne limamin idi wani ya miƙe ya ce abin da aka yi ba daidai ba ne wani sahabi yana zaune a wurin a masallacin abu sa'idu khudri ya ce wannan mutum e Allah ya maka albarka kaya abin da ya dace a kanka ba za a ce in gwamna ya abu za a yi inkari ba wai sai a ce wai ku shu kuma da mutum haka wai da'awa ce a salafiya aikin salaf ya fassara haka so ku kiyaye jama'a karatun Qur'ani da hadisi ba shi ne salafiyarci ba duk duk wata dan bid'a a duniya yana karanta Qur'ani da hadisi amma an kace mishi kana bin salaf zai ce a shi ba salaf bane to ashe salafiyancin wani abu ne kari akan me akan karatun Qur'ani da hadisi misali ka je ka karanta banking and finance a ABU jami'a sai kuma ka tafi ka je ka samu ana yin banking and finance a ina a polytechnic ko kuma bari kawo abin da za ta fi fahimta da kaka karanta mathematics a university sai a ce maka wannan mathematics ne ka karanta shi as a single honor degree in ka tafi kuma kwalejin ilimi kamar FE ko kuma makamantan haka sai kuma a ce mathematics education zai bambancin su shine wancan da ya karanta math ya karanta math ne a matsayin zallan lissafin kawai ya karanta amma bai cancanta bai halatta ya karantar da mathematics ba a bisa tsari amma wancan kuma fa shi ya karanta malanta ne game da mathematics dalilin kirkiro waɗannan irin makarantun kenan COE ko College of Education ko kuma menene FCE da makamantarsu kenan ashe wanda yake da digiri akan B.Ed wato yana Bachelor ne of Education ya fi wanda yake kawai bachelor ne of art yana da wani ƙari ko to wannan ƙarin ba wasu kwasa-kwasai ba ne ake karanta su ƙari akan abin da wancan ma ya karanta haka salafiyanci ƙari ne akan ƙur'ani da hadisi ka karanta ainihin littafin umdatul ahkam al-kubra da ta'liqi da sharhin al-shamir a babin hada sabu sai da samir ya tattauna wannan matsala kaf ba haka sai ce qur'ani da hadisi karatun su wani abu ne daban sannan kuma salafiyancin wani abu ne daban wanda shi ma kuma sai ka je ka koya shine methodology din kenan haka wancan ma NCE in ka jira a koya maka teaching methodology wace hanya ake bi a karantar da lissafi wace hanya ake bi a karantar da larabci duk waɗannan abubuwan waɗanda ke saurare na daga cikin masu ilimi sun fahimci me nake magana an fahimta jama'a don haka gaskiyar lamari jama'a idan mai mulki ya aikata abu idan kana da ikon da zaka same shi kai da shi kai mishi nasiha kai idan baka da ikon da zaka same shi kai mishi nasiha to ba confrontation ne ake cewa su fito mu fito a buga ba a'a ya ake yi fitowa ake a hau kan mimbari a yi inkarin wannan abin shine a media a je a yi atakin wannan abin cewa ba daidai ba ne ko kun fahimta jama'a shi yasa Allah ya ji kan malam Isa Ali Ibrahim Fantami tun bai mutu ba yau wata guda da ya wuce da aka yi hira da shi a tashar BBC live aka yi akan matsala almajirai din nan yana London din amma suka hada shi a waya da sauran waɗanda aka yi hira da su karare ya fito yake faɗa wa wakilin shugaban ƙasa cewa a'a wannan wata hanya ce da wasu daga cikin ku kawai ba su samu kuɗi wannan shi ne inkari ne na munkari don kai ka san ba da gaske ba ne na tambayar farko shi ne sun iya ciyar da yaran da suke federal government colleges balle na state balle a ce wasu almajirai wata hanya ce da ba a rinka tafin kuɗi kawai shi kenan ka sa ido nan da shekara talatin ka gani almajiran za ka ga kwaya ɗaya ya ragu a kan titi za ga ko kwaya ɗaya ya ragu to wannan munkari ne dole malamai su su inkari an fahimta to bai yiwa kawai duk abin da a ce duk abin da gwamnati ta kawo kawai duka sai ku aiki amincewa abu bai yiwa kuma duk abin da gwamnati ta kawo sai ku tashi sai ku ce a yi faɗa da abin za ku zama kuna da ilimi ne na auna abubuwa duk abin da ba daidai ba ku yi inkarin shi duk abin da yake daidai sai ku fito sai ku kokarin saboda alkhairi yanzu allurar rigakafi allurar rigakafi na daga cikin sharri mafi girma wanda aka tsara wa talakawan alƙawarin a ƙasashen afirka sharri mafi girma daga cikin sharrori allurar rigakafi in ya zama kakannin mu malaman cikin garin zariyar nan shekara hamsin talatin da ta wuce ruwan famfo aka haɗa musu suka ce ba za su sha ba bukatun wanda ta suka ce rubutu bature yake zuwa a zubo daga wata bod a biyo nan dan bature ya shanye su don haka ba za su sha ruwan famfo ba wannan shi ne sirrin gobe na babu pipes network a cikin zaria sai akwai haƙewa suke suka zubar suka haƙa gidajensu da da katanguwa kawai akai in ya zama suna tsoron a rubuto musu rubutu wanda su kansu suna rubutun me kake tunani sun yi inkarin wannan me kake tunani yanzu da allurar da za a kwankwaɗa wa yaro a baki ta cutar da shi ta cutar da zuriyar shi sai a ce a ga baki a shiru ko kun fahimta dole ne ku tashi ku yi inkari to amma matsalar farko ma tukuna wai shin ko waɗanda ake cewa malamai suna da competency suna da cancanta da dacewa da za su iya withstanding din waɗannan challenges of the time wato za su iya tunkarar matsalolin da ke faruwa a zamaninsu su suna da ma da cancanta tukuna wani baya sauraron rediyo bai karanta jaridu bai karanta intanet ba abin da ya shafe shi kawai yana zaune ne dinkin dan haka duk abin da aka kawo ma bai san ma'anar shi ba to abin da baka san ma'anar shi ba yau za gane alherin shi ko sharrin shi saboda haka akwai aiki a kanmu amma dai shekara ɗari biyu da ta wuce cikin littafin nurul zaman shehu usmanu na cewa dole ne malaman kowane zamani su san me ke cikin zamanin su don su san yadda za su iya tinkare shi don ya zama malaman ku da san menene ake ciki ba to yaushe za su iya tinkara al'amuran da suke ainihin taso muku abu zai taso shin akwai riba a cikin wannan ko babu riba shin wannan kasuwanci daidai ne ko ba daidai ba sai zama shi malamin tun da yake bai taɓa jin bayanin a haka ba sai ran nan da a wurin karatu kawai wani zo ne mishi bayani kai sai ce ba kyau waɗannan abubuwan kuma sukan waye gari su zama mata ummu bihil balwa abubuwa ne waɗanda sun ratsa jama'a sun kewaya su ko kuma abubuwa ne waɗanda za su ratsa jama'a za su kewaya su wata rana sai zama bai san su ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka jama'a wannan hadisi abin da yake cewa a wannan gaba wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wanda duk ya yaki irin waɗannan mutanen da harshen shi to wannan mu'mini ne ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن wanda ya yaƙe su da zuci to wannan ainihin mutum mumini ne walaysa wara'a zalika min al-iman habbatu khardal bayan wannan kuma babu sauran imani ko da ƙwayar komayya don haka ko bin ne suka fitar suka ce za su yi kaza za su yi kaza kuka san cewa ƙarya ne dole ku fito ku yaƙi wannan abin ku ce ƙarya suke in ba haka ba su zo su aikata ina fata an gane domin ne ji hadisin yadda yake cewa ya kununa ma la ya fa'aluna eh sai ka ji an ce an yi wata kwalta mai kilomita kaza a gari kaza a layi kaza a wuri kaza a wuri kaza a halin ku da kuke wannan garin gaba ɗaya ma babu irin wannan layin kun san akwai irin wannan sukan yi irin haka a ce anguwa kaza an kai musu transformomi guda biyar sai ka je ka ga a garin kaf babu babu wani mai sunan wannan anguwar to ina malamai kuke sai ku fito ku bayyana ku ce ba haka bane sannan 'yan jarida dole ne ku ba da kyakkyawan 'yanci na kowa ya yi suka mai ma'ana in ba haka ba gashi nan masu bindiga a hannu sun ce za su harbe kun ba ku bari sun faɗa ba ko kuwa to mu ba harbin kuwa amma in aka in aka yi ba daidai ba muka ce ku zo za a yi news conference za a yi taron 'yan jaridu ku ba mu audience ku saurare mu ku ji me muke cewa is there any sense in what we say akwai ma'ana maganar da muke ko hayaniya ce hujjojin da za mu kawo akwai dalili kuma what is the meaning of the bill of information ma'ana doka da aka ce ta ba da yancin mutane su fito su nemi bayanai mutane su fito su ainihin nemi bayanai dangane da ina suke su yaya kaza yaya kaza a matsayinka na ɗan jihar kaduna kana iya rubuta takarda zuwa hukumar da ta dace ta jiha cewa kuna so gwamnatin jihar Kaduna a rubuce a cikin jaridu da kuma a kafofin yada bayanai na miliyoyi da rediyo da talabijin a fito a yi bayani daga lokacin da wannan sabon gwamnan ya shiga ofis zuwa yanzu ina kuɗin da ake turowa na ƙasa don a yi ya ƙasa kuna da yancin haka an yi fatin fil kana da yancin yanzu a matsayinka na malamin makaranta ko headmaster ka tafi ma'aikatar ilimi ta ce kana neman cikakkun bayanai a rubuce game da yaya ake turo kuɗi yaya ake raba su na ma'aikatar ilimi amma sun tara ku sun yi muku barabar a cewa an kai malamin a ƙarƙashin ma'aikatar ilimi duk abin da aka in ka ce a bakin aikinka sai kuma kana tsoron suna baka dubu talatin da ɗaya da ɗari bakwai da hamsin ba su daina shi kenan don haka kana bi kana gani sai zama baka da yanci kenan ta yi karatu baka da yanci a duk duniya babu abin da yake a ce an takura 'yan bokonku suna tsoron bayani ‘yan bokonku ya zama ba su da ‘yancin bayani sai sa kaga dawa wasu ‘yan bokon da ke wasu ƙasashe da aka irin wannan gudu suke su bar ƙasar su je sai su buɗe website su ta faɗin abubuwa saboda dole yana daga cikin aikin ‘yan boko na gaskiya da aka sani ka je ka karance littattafan Dr. Abubakar Imam kaf za ka ga irin wannan abin fara da littafin tafiya mabuɗin ilimi ka je ka gani ba a takura 'yan boko daga rubuta bayani amma ana so in za su rubuta su tabbata abin da za su rubuta gaskiya ne sannan su rubuta shi in a technical format ma'ana su ba su kayi zagi ba ba su kayi ashar ba ba su kayi dukan magana ba gaskiya ce ba ta bukatar duk sai an yi mata ciko da waɗannan a fito a faɗe ta ɗanyar ta babu ɗan da ba su mama ina fatar an gane to kun ji wannan gaba ta hadisi sai kuma kala abu rafi'in abu rafi' wanda ya rawaito wannan hadisi sai yake cewa wato shi ne tabi'in hadisin fa haddathu abdullah ibn umara sai na je na faɗa wa abdullah dan umar wannan hadisi cewa ga abin da malami na sahabi abdullah dan mas'ud yace annabi ya ce fa ankarahu alayya sai ya mini musun cewa wannan hadisin ba haka ike ba ma'ana kai din nan dai kai kuskure amma ibnu mas'udin ba zai karantar da kai irin wannan hadisi ba faqadima ibnu mas'udin muna nan a haka sai ga abdullahi dan mas'udin ya ainihin iso garin madina fa nazala bi qana sai sauka a wata anguwa wadda take kamar kwani ce kamar yadda nan yanzu ya cewa kwarin dan goma ko kwarin kaza to qana wato wani wuri ne wanda za a iya cewa kwari nan ya sauka fastatba'ani ilaihi abdul abdullah ibn umar ya'uduhu to sai zama shi wannan bakon malami da ya iso abdullahi dan mas'udin ko dama shi ya karantar da ni wannan hadisi da na zo garin madina na faɗi hadisin sai malamin madina ya musu shine abdullahi dan umar ana nan sai ga wancan malami da ya karantar da ni hadisin ya iso gari kuma ya iso bai da lafiya sai shi wannan malami da ya musu ya musu hadisin nan sai ce in zo in raka shi mu je da wancan malami bako wanda ya karantar da ni hadisin ina fatan kuna fahimta fantalaqtu ma'ahu sai na tafi tare da abdullahi dan umar falamma jalasna da muka zauna sa'altu ibn mas'ud sai na tambayi abdullahi dan mas'ud an hadha hadisi game da wannan hadisi fa haddathanihi sai ya sake karan muna kuma da shi a malanta eh daga cikin sahabbai in ka ji an ce abdullahi to abdullahi suna da yawa duk wani abdullahi to abdullahi dan mas'ud shine babba akwai abdullahi dan mas'udin akwai abdullahi dan zubair akwai abdullahi dan abbasin akwai abdullahi dan umar dukkaninsu a babila ne amma abdullahi dan mas'udin shine babban su radiyallahu ta'ala anhu قال صالح قال صالح بن كيسان سيتي وقد تحدث بنحو ذلك عن ابي رافع irin wannan hadisin ma an taɓa ruwaito shi kuma ta wata hanyar daga ainihin abu rafi bayan da al'imam muslim ya kawo mana wannan ainihin hadisi wanda kamar yadda muka bayyana a baya yana ɗauke da matsaloli manya-manyan matsaloli waɗanda suke nuna irin yadda ahalin sunna ya cancanta su gabatar da ainihin da'awa da kuma su kare duk wani abu wanda yake munkari ne wannan hadisi kamar yadda muka bayyana al-Imam Muslim ya rawaito shi kuma shi kadai ya rawaito shi Bukhari bai rawaito shi ba bayan haka daga cikin malamai al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi ibn Hibban da Abu Awana da Abu Nu'aym dukkanin su sun fitar da wannan hadisi al-Imam Ibn Manda a cikin littafin Kitabul Iman ya fitar da wannan hadisi haka nan al-Imam Tabarani a cikin littafin Al-Kabir al-Imam Al-Bayhaqi a cikin littafin As-Sunan Al-Kubra shi ma ya rawaito wannan hadisi قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق بن محمد أخبرنا ابن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسير بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد الله بن مسعود بن عبد الله بن مسعود abu rafi abu ne kuskure na ce tabi'i wato shi ya rawaito hadisi ne amma shi ma sahabi ne riwayar sahabi ce daga sahabi yace ya rawaito shi ainihin wato daga abdullahi dan mas'ud anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma kana min nabiyyin illa wa qad kana lahu hawariyuna yahtaduna bihadihi babu wani annabi sai da ya zama yana da mutane ɗan sahun gaba waɗanda suke mishi cikakkiyar biyayya waɗanda suke ainihin bin shirye shi wa yastannuna bi sunnatihi kuma suna kwaikwayon sunnar shi misla hadithu salih kamar dai hadisin salih ɗan kisan wanda muka gama karantawa walam yadhkur qudum ibn mas'ud wa ibtina' ibn umar ma'ahu sai dai a cikin wannan riwayar shi ainihin wanda ya riwaito ta a nan bai faɗi cewa ga labarin isowar da abdullahi ɗan mas'udin ya madina ba da kuma haɗuwar shi da ainihin abdullahi ɗan umar wato riwayar a cikin wannan ta zo ta kaiciya wacce kuma ta zo da dogon bayani galibin haka ta kan faru ne a dangane da masu riwaya ko dai ya zama shi iya abin da ya ji kenan wannan yana da hanyoyi da yawa babban malamin duniyar usulul fiqh al-imam al-allamah shankiti ya yi cikakken bayanin wannan a cikin littafin shi مذكرة في أصول الفقه menene yake kawo ka ji hadisi ɗaya wata riwaya gajeriya wata doguwa da idan suna da yawa amma daga ciki akwai malami na cikin karantar da ku hadisi ko wani uzuri ko fitsari ko makamantan haka kai ba ko sai sa ka fashi kai ka ji hadisin daga farko zuwa inda ka fita an fahimta wani kuma sai zauna ya ji hadisin gaba ɗayan cikin daga farko hakan kaga in kai ka fara zuwa ka karantar da mutanen wani gari hadisin kaga sun samu rasu to wancan kuma da ya zauna ya ji in ya isa garin da ka fara zuwa sai zan ga hadisin iri ɗaya ne amma sai a ji naka ya fi tsawo to me ya faru ma damar kai da ka zo da mafi tsawon amintacce ne sai malamai su ce ziyadatu min as-siqa fa hiya maqbula ma lam tuqal ƙari ne aka samu a cikin ruwa daga amintaccen mutum ana karɓe ma damar ba ta saba wa ta farkon ba a ƙarƙashin wannan ana samun wani lokacin kuma aka san haka shi ne wani shi kuma yana ruwanto ƙarshen hadisi ƙarshen hadisi wani ke ruwantowa malam shi ce wannan kuma na faruwa ne ga mutanen da galibi suka makara a makaranta an fara karatu sai ya shigo kaga yana zuwa inda ya datsa kun nan zai je ba da labari don haka sai ka ga riwayar wani hadisin aka yi ba a fahimtar ta gaba daya sai an nemo sauran sai ka ga an hada sai ma'anar ta fito na fata an gani sannan sai kuma matsalar da ita ita auge ce sun kifi yace ita kuma ita ce bacci ko gyangyaɗi malam yana cikin ba ku hadisi kana cikin haddacewa sai bacci ya kwace ka shi kenan can can da baka farka sai ka ji ana salati goma ga annabi an tashi daga karatu to ga dan abin da ka rike kafin kai bacci shi kadai baka je ka isa babu tafadul ahli al-iman fi babin da ke bayyana cewa masu imani wasu sun fi wasu imanin wani ya fi na wani falala ya fi na wani ɗaukaka wa rujhan ahli al-yaman fihi da kuma karkata ko fifitar mutanen yaman game da imani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya jingina wa mutanen yaman cewa suna da ƙarfin imani kuma imanin su ya rinjayi na kowa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حول السند وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حول السند وحدثنا أبو قريب حدثنا ابن إدريس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد حول السند وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود قال أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان ها هنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفضابين عند أصول أذناب البقر حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر الله أكبر kun ji wani hadisi wanda muslim ya samo shi daga malamin shi Abu Bakar bin Abi Shayba da ɗaya malamin nasa Abu Usama mai suna Hammadu ibn Usama ibn Zaid al-Qurashi maulahum al-Kufi yasa kullum al'adun mutane ku yi kokari ku fassara su tare da waɗanda suka san al'adu yanzu da an yarke da yaji ana karatu wannan isnadin yaji an ce Usama sai ce billahi kaga ku ne za ku ɗauke shi ko ku ɗauke shi soko ne yanzu ana karatun littafin da aka rubuta ne shekara dubu ɗaya da ɗari biyu to da ya ji an ce usama sai sai ko kun fahimta jama'a shi ya sa kullum muke cewa hatta a cikin aikin ɗan sanda da sss da sauransu idan suna son su iya zama lafiya da mutanen kowane yanki ko su rinka ɗaukar irin mutanen yankin idan suna son su fahimci wasu irin mutane ko su rinka ɗaukar irin mutanen aiki yanzu idan sss ba su samu wani ustazu mai yankakken wando irin mu ba mai cin magogi da ƙur'ani mai jiɗa aljihu har abada wasu abubuwa da muke faɗi a wurin nan ba za su iya gane su sai su je kullum sai su a yance mun faɗi kaza a wurin wa'azi sai mu musu dariya saboda ne saboda ba sa iya fahimtar language din domin yaren ustazai daban yaren ƴan gayu daban ko kun fahimta jama'a idan yanzu aka samu ustazu aka ɗauke shi aiki ya je training to shi kenan ana turo shi wurin ustazai na ga ce an ji ustazai nan suna wa'azi sun ce kaza sai ce a ga yadda suke ciki har sai ku ji ana cewa yana kare su ne a'a yana fassara ne don shi ya san irin language din su ne don family din shi ne haka idan ɗan gayu aka samu cikinsu aka ɗauka aka yi training ɗin shi in suka je suna wani taro irin kalmomin da suke faɗi eh shi ya san me ake nufi in ka samu ustazi ƙasashen ka tura wurin in ya je shi ne zai yi saboda ba su za ga ana wata gaskiya ana tura waka haka ana haka ana haka to ustazi bai san fasararsa ba haka ne sai ya haya ya ga cewa dai suna laufar sunansu amma ‘yan cult ne idan gayi ne irin kogo suna haka suna haka to ‘yan cult ne to ustazu da zai fasara a zai ɗauki suke kawai wawaye shi ma ko ruwa wawa ne a cikin ko kun fahimta da ba saboda haka yana daga cikin hikima wallahi jama'a yau shekara ashirin kenan da ɗaya da ta wuce na rubuta takarda na ba malamin mu zarban al-ghalib wanda shi ne imamin masallacin Quba a yanzu kuma boka ne na jami'ar Islamiyya da ke Madina duk da ya ritaya kwanan nan na ce na daga cikin abin da zai taimaka a yi kyakkyawar fahimta na da'awa da Saudi Arabia ta a lokacin akwai karancin irin da za su fassara ne da'awar Saudi Arabia shi ne a kafa gidan rediyo a Makka ko a Madina a fitar da sashen Hausa a samu 'yan Najeriya da tunaninsu na 'yan Najeriya waɗanda suka karatu nan suka karatu can su rinƙa yin karatu a can idan da haushe ya murza ya kamo ya ji sashin Hausa na muryar Madina ya ji ana Hausa ɗan ɗarewar Hausa ba zazzagiya ko ba kasuwa ko da sakwaciya zai sake ce musu waɗannan Yahudawa ne ko Wahabiyawa ba haka ba har Iran suka zo suka yi amma hikima ce ta da'awa hikima ce ta da'awa ka taba gani na yanzu na zo na zauna na sa alkabba amma duk malaman mu alkabba suke sawa za ka shiga cikin garin Zaria ko cikin garin Kano za ka yi musu wa'azi sai ka shiga da kaya irin na Larabawa ka je ka sa irin wannan dan kallabi da wannan makawuya sai kanka ne tukuna za ka fara zama abin kallo sai a ga to da me ka zo amma yi shiga irin tasu to yanzu in kai shiga irin tasu abu na farko tukuna ba a yi maka kallo na tsoro ko kun fahimta jama so wannan ko industrial psychology ake kiran shi a cikin ilimin bature industrial psychology ya za a buɗe banki a cikin garin zaria sai a ce kowa sai yayi signature kowa sai yayi kaza wani malami ne na arabiya bai san da yake nufi da signature ba amma an kace mishi eh baba sa hannunka a nan sai ya rubuta in ya rubuta da arabiya sai ya ce to ai baba ba wanda ya san abin da ka rubuta sun kasa fahimta to ai cikin kwariyo ne nan garin malamai ne na arabiya ba yan boko bane to da sai a ɗauki irin su sai a koya musu aikin banki sai a ɗauke su in suka je akwai tsohon attajiri yana nan da miliyan hamsin a ƙarƙashin gadon su amma yana tsoron ya ba da ajiya saboda akwai saɓanin fahimta kullum in yaje sai ga an ce to yanzu ba network yanzu ba kaza eh na ga shi da ba network yace ya ce fili zai biya ba a ce ba ne network to a bashi kuɗin shi ya fasa ya ce to ai ba network ko kun fahimta jama'a shine industrial psychology ne kai kokari mutane iri kaza ya zaka shige su ya zaka gabatar musu ya zaka gabatar musu kiristoci ne na mishinari suka je ƙasar Eximo da ake sanyi ake kaza sanyi na kashe mutane don haka su a garin zafi suke so neman ina yushi ina wuta take sai suka zo suna wa'azi kiristoci suna cewa duk wanda bai bi su almasihu ba zai sha zafin wuta sai suka ce ma sha Allah su wallahi dama sun ya ishe su sun ya ishe su wallahi dama zafi suke nema yanzu in da abu yake da za a shiga wuta za a sha zafi aka ce suka ce to ba za su ba don su da ma Allah ya ruwa ishe su Allah ya kiyaye to da aka jama'a kun ji kullum sai ku rinka tafiya tare da tunanin mutane an fahimci wannan da kyau ko gashi nan yake cewa ainihin wato malamin shi mai suna Abu Usama ya karantar da shi wannan hadisi sai ya ce hawwala sanad ga wani isnadin wa haddathana ibn numair malamin shi mai suna ibn numair ya karantar da shi yace haddathana abi shi ko ibn numair yake cewa mahaifi shi ya ba shi labari shi ibn numair sunan shi muhammad ibn abdullah ibn numair to kaga mahaifin shi sunan shi abdullah ibn numair alhamdani abu hisham al-kufi shi ne ba shi hadisi sai ya sake cewa wa haddasa a hawwala sanad wato imamu muslim ne yake ta kawo su isnadodin kuma sai ya ce wa haddasana abu quraib haddasana ibn idrisa kulluhum an isma'il ibn abi khalid dukkanin su sun karbo hadisin nan daga isma'il dan abi khalid sai muslim ya sake tsaida wannan isnadin ya sake cewa hawwala sanad ga wani isnadin kuma wato hadisi ɗaya ne amma ya bi shi ta hanyoyi daban-daban kuma hanyoyin masu bambanci ta kowace gaba sai sake cewa wa haddathana yahya ibn habib al-harisi malamina mai suna yahya dan habib al-harisi ya ainihin karantar da ni hadisi واللفظ له لفظ من ناشن يتي حدثنا معتمر مالا معتمر يا بام حديثي عن إسماعيل بجمال منش من سنة إسماعيل ما فاتا أن قالوا واتو إسماعيل أن أبي خالد ينسى لتبع أن فدي سما قال يتي سمعت قيسا ناجم منا قيس يروي عن أبي مسعود ينا رويتوا دقى الإمام أبو مسعود البدري كتياي wancan sahabi da muka yi magana ɗazu ibn mas'ud wannan kuma abu mas'ud qala abu mas'ud yake cewa ashara annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi yadihi nahwa al-yaman wata rana manzon Allah ya sa hannun shi sai ya nuna daidai kasar Yaman inda kasar Yaman take an fahimta jama'a kamar ka ce dama da Madina kenan domin Yaman tana dama da Madina ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna daidai inda kasar Yaman take fa qala sai yace ala innal imana ha huna imani daga can yake wa innal qaswata bushewar zuciya kuwa wa ghilabal qulubi da kaushin zuciya fil faddadina yana wurin maki wa kuma da awaki ai da da da shanu inda usuli aznabil baqar wurin waɗanda kullum suna bin gindin raƙuma suna kiwo haisu ya tuba'u haisu ya tuba'u karna a shaitan ta inda nan ne ƙafannin shaitan guda biyu za su bullo fi rabi'ata wa mudar a cikin kabilar rabi'awa da mudarawa waɗanda ba ku manta ba can bayan mun taɓa yin wani karatu cewa waɗannan mutanen ba su musulunta da wuri ba sun wahalar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun ta hallaka mishi sahabbai sun ta cin amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine manzon Allah yake rashin imani da rashin tausayi da bakar zuciya da gare su yake wa tara kuma da shanu da makamantan za ka bude ƙara bayani a wata riwaya ta gaba to sa'annan kuma sai yake cewa imani kuma to daga kasar Yaman yake za mu zo mu ji tattaunawa da malamai suke dangane da wannan hadisi saboda wannan hadisin da yawanci za ka ga waɗanda suke ainihin fassara shi a wuce abin da annabi yake cewa Allah ya tsaya na shi ce kala abul abbas al-imam abul abbas qurtubi yace kumul jammaluna sune masu kiwon raƙuma wal baqaruna da masu kiwon shanu wal hammaruna da waɗanda suke ainihin masu kiwon zakuna yarriyan da waɗanda suke aikin su kenan aikin kiwo ba sa komai sai aikin kiwo wa qala al-asma'i hum alladhina ta'alu aswatuhum aswatuhum fi hurufihim shi kuma al-asma'i yace su ne waɗanda in suna noma za ka ji suna ta farmato suna ta hayaniya suna surutu wa amwalihim ko kuma in suna cikin dukiyar su kasuwanci wa mawashihim da dabbobin su qala sun ce wal qabidu as-saut abin da ake nufi da al-saut da annabi ya ce al-fadaduna su ne masu ɗaga sauti kenan wa kad fadda rajulu ya fiddu sadidan wa an shada min al-qawl yake malamin aini malamin larabci ne sai har ya kawo waka wadda da goyi bayan magana shi da ainihin ita Allah madaukakin sarki ya kiyaye sai kuma malam yace wal muradu bi zalika an fahimta menene wannan hadisi yake nufi da yace daga nan ne haifu ya tulu karna shaitan kawannin shaitan guda biyu daga nan za su kullu sai ya ce abinda wannan hadisi yake nufi ikhtisasu mashriq mutanen gabashin duniya a wannan lokacin ku kiyaye gabas da madina kenan a wannan lokacin su waɗannan sun keɓantu bi mazidin min tasalluqin shaytan shaytan ya fi ainihin wato rinjaye a kansu wa min al-kufr kuma sun fi kowa kafirci kama qala sallallahu alaihi wa sallama fil hadith al-akhar kamar yadda a cikin wani hadisin annabi yake cewa ra'asul kufri nahwa al-mashriq kan kafirci daga ɓangaren gabas zai bullo ina fatan an gane Allah ce maka wannan duk ɓangarori ne na hadisin malamin yake fassara mana zai zai fassara mana hadisin sosai insha Allah farko dai shi wannan hadisi Bukhari da Muslim sun ruwaito shi daga cikin malamai kuma an samu al-Imam al-Humaydi ya ruwaito wannan hadisi kamar yadda al-Imam Abubakar bin Abi Shayba shi ma ya ruwaito shi al-Imam Ahmad da Abu Awana da Abu Nu'aymin ba imam tabarani da ibn manda ba imam tahawi sun rawaito wannan hadisi baki da matsala ta gaba fi fawaidihi minha bayanu tafadulu ahlil imani fi wannan hadisi yana nuna masu imani suna da fifiko a junansu imanin wani ya fi na wani to sakamakon haka imani na karuwa yana raguwa wa minha bayanu fadli ahlil yaman wannan hadisi kuma yana nuna mutanen ƙasar yaman suna da falala min rijihanihim fi quwwatil iman saboda sun karkata sun sun rinjayi sauran musulmi a lokacin wajen ƙarfin imani wa min sannan wannan hadisi yana nuna zammu ahalul mashriq annabi ya zargi mutanen gabashin duniya a lokacin wa bayani tasallutu shaytani alaihim da kuma irin yadda shaytan ya rinjaye a kansu thumma inna zamma haula to ga fassara hadisin nan ka sani da cewa zargin da annabi ya wa mudarawa da kabilun rabi'awa wa madaha ahlul yaman da kuma yabo da yawa mutanen yaman mahmulin fi zalikal waqt ya tattaru ne fa a wannan zamanin kawai dan da har zuwa yanzu don za ka ko direban tasi ne ka gani ko a maka ko a dan madina in kana ce kana ce mishi yamani anta kai da yamane ne dan za ka gansu yadda ka san fulanin su na nan na kasar hausa na ƙauye ba gansu yan ƙanana ne tsira ba ina fata an gane duk da tarihin fulani wazir junaidu yana cewa asalin kakanninsu daga yaman suke abdullahi ganduma ya faɗa haka cikin tafsirin shi ma'ana wai asalin fulani daga yaman suke wallahu ta'ala a'lam bi sihhati hadha eh yasa so da dama na ga irin su din sai in dan dogara da wannan kissar sai in ce shi ka damuna ce wannan kai namu ne da jinin mu a jikinka wato a takaicen takaitawa mutanen kasar yaman har a yanzu in ka gan shi kace yamani anta da yamani ne kai sai ce na'am sai ka ji ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal imanu yamani wal hikmatu yamaniya wa eh sai ja hadisin yau da rana an haɗa ku da wata ɗan dako ne amina ko sallah ya yawo amma da ka taɓa sai ja wannan hadisin shi ne wata rana na tsogalo kuma ce zona sai ce kai kullum da an faɗa ka je ka ce annabi ya ce wani imamu wani sabuwa ko na ɗauke na ba haka ce wannan hadisi ta ce amma ban taɓa ganin ka muna sallah ta ba sai ce al'imanu hahuna al'imanu hahuna shi ne zai mafaki ce mishi na'am halin iman fara kalwar ka fara haduna shi fi kalbadal ka cika jaya a ce imanu ya imanu ya mamu ko ba ka sallah Allah ya kiyaye malam yake cewa haifu stajaba ahlul yaman saboda a wannan lokacin mutanen yaman sun amsa li da'awatul islam ga kiran addinin musulunci wa tamarrada ahlul mashriq mutanen gabas kuma sun yi jayayya sun yi taurin kai min rabi'ata wa mudar daga cikin kabilar rabi'awa da ainihin mudarawa wa laysa amman amma wannan hadisi malam yake cewa ba zai jami ba fi kulli zamanin a kowane zamani فقد ظهر في كل منهما ما يخالف وصفهم المذكور yake dukkan ƙabilun guda biyu a tarihi an samu kuma saɓanin abin da annabi ya faɗi ya faruwa a cikinsu an samu mutanen yaman ɗin waɗanda suke musu martidai masu tauri masu taurin kai an kuma samu waɗanda suke mudarawa ha masu imani da kuma sassauci abu zarri na daga cikinsu shi ma ba mudare ne ya dawo ya musulunta ina fata an gane yawwa ma'ana kar ka ɗauki wannan hadisin ya maka hujja kamar mu ne nan zariya birnin ilimi kakannin mu ne shekara ɗari biyu zariya birnin ilimi tambayar shi haka muke a yanzu ne wani gidan yanzu dukkan moto ne dukkan rukan mota ne a gida wani gidan ka je ka same yanzu duk yaran sun zama marufa wani gidan ba wanda ya iya kawa'idi to ka ga zariyar birnin ilimi a shekar da an taba ka ka ce zariyar birnin ilimi a kakannin ka ne kai kayi ilimi ko kun fahimta jama'a ko kuma da Kano ke Kano babba jalla babban Hausa ko da ne ka zo an fika kai tun bi kai ka tara baka fi mutane da ko kun fahimta jama'a ko da ka mutane ko rinka dubawa darajar kakannin ku sun tashi sun yi aiki ne in ku ba ku wannan aikin ba ku ne kai kuke yi ko kun fahimta jama'a kamar yanzu duk yadda aka tashi arewa a ce ai kudi sai arewa a ba kudi sai arewa a wannan tarihin kayan kuskure da ne an fahimta jama'a yanzu mu ke baya a wajen kuɗi mu ke baya a wajen kasuwanci mu ke baya a wajen karatu in ba ka san wannan ba ka sani ka je duk wata jami'a ta larabawa ta duniya ka je ka gani yarabawa sun fi kowa a cikinta shekarar da hausawa suka fara bayyana a jami'ar islamiyya da ke madina suka ta ahmad saboda yan gane ne ya ga fahimci asalin hausawa ma daga gane ne sai daga baya ne fata sufar ba su fara zuwa daura 1980 sai aka gane a cikin nan ne asalin hausawa Allah ya sa kun fahimci maganar ma'ana kana nan kana hura hanci wata daraja ce da wasu ne suka samar da ita a baya kai baka tashi fara aiki ba ko kun fahimta jama'a ko da aka rinka kanka malami ne kar ka tsaya kawai da an taba ka ce kakana malami kakana jangargo ne kakana sadauki ne kai fa ka dangare yanzu ya faɗo maka sai ka suma kagani sai da haka mutane ku rinka ku rinka taka tsantsan dan idan ba ka auna wannan ko yana daga cikin abin da ke lalata tarihin mutane shine kar ku rinka dogaro da wata daraja da kakannin ku suka aje suna a kanta ku duba ku ga kun kiyaye ta in kun kiyaye ta to babu ne sai za ku larabawa tuni suna cewa man salfata man yaqulu kana abi duk wanda ka yana cewa ni ne dan wane to ta ɓaci amma in shi ya zama wane sai ce ni ne wane to in wani wata munasaba ta sa sai a ce a ko dan gidan wane da muke bi sai a ce eh sai ka ja in ce wai barewa ba ce gudu ba dan ta rarrafe eh lalle wane ya baɗa saboda mai an ga alamun shi a jikin ɗan ko kun fahimta jama'a yanzu gidan ɗan tata har yanzu su suke da kuɗi a Kano to shi ke yanzu sun rike kambu kenan sun rike kambun kenan to amma matsala in aka samu aka sun haka fa shi yasa ku kiyaye jama'a duk wanda ya fito daga babban gari duk wanda ya fito daga babban wuri ko akwai ƙalubale a kan shi kun ga waɗancan rubatawa da kuke yin su ana cewa wane wane ne rubato masu jihadi ne suka taso tun daga daular arhudu suka je suka kafa gari can gaba da yola su malamai ne masu jihadi su kafa garin ne don su tsawo daular usmaniya da kafin waɗanda ba su shigo mata daga nan shine ma'anar rubat din haka duk wanda ka gani a garin mujahidi ne kuma malami ne to yanzu an taɓa saka ji mutum ya ce ai mu ne rubadawa eh ko kuma fa a ina kuke kawaidu ko risala ko askari ko kurkabi ba daya yaya kuke da dufa'i abin islam ba daya sau da haka in ka fito daga babban gida akwai kalubale a kanka in ka fito daga babban gari akwai kalubale a kanka ko an fahimta jama'a yanzu da an ganka daga zariya kake an ganka da sifa usazi ta ce zariya birnin ilimi ko kai mana tafsiri da an ganka daga maiduguri zane wanda yanzu fa da da an ganka daga maiduguri da sai a ce alaran ma zo ka karanta da yayan ina fata an gano yanzu zai dai mana nuna har da mutane suna ce to zo ka wuce gaba shi ne kowanne da irin kowanne da legacy ku kiyaye legacy ne duk abin da kuke a rayuwa tarihi kuke ajewa kammaci da kyau wallahi duk abin da kake ka rike wannan kalmar daga gare ni duk abin da kake wallahi tarihi kake ajewa ran da duk wani ɗanka ya taso nagarta ce ko aikin banza sai an yi waccan irin karan magana ya ce ai barewa ba ce gudu da ɗanta ya lallafe shi yasa duk abin da kake tarihi kake ajewa shi ne tarihin rayuwarka ya rage ko ka yi wa kanka da kyau ko kuma ka nuna sarki ne kai malami ne kai mai mulki ne mata aure ce duk abin da kike yi kina nan tarihi ne kike ajewa haka lokacin da kake saurayi duk abin da kake tarihi ne kake ajewa ana nan kuma kundin tarihin zai bayyana wata rana so da ka duk wanda ya san cewa ya fito daga gida iri kaza to yayi kokari ya kiyaye wannan siffar ko wannan alfarmar na fata an gane malam sai yake cewa kama la ya fa alaman ta tabba a tarikh duk wanda ya bibiyi tarihi ya san cewa eh yamanawa annabi ya faɗa haka akan su amma daga baya akan samu sabanin haka mudarawa annabi ya faɗa haka akan su amma daga baya akan samu haka shine ne mana misali da sahabi Abu Dharr wa min hadan muqaswatul qulubi wa ghulabiha wannan hadisi yana nuna ana zargi da bushewar zuciya da kuma kaushin zuciya idan duk zuciyarka ba rahama zuciyarka ta bushe to kai abin zargi ne wa anna sababa zalika huwa al-inhimaki fi shahawat abin da ke kawo bushewar zuciya jama'a shine ne shine durmutsawa da kuma nunewa da yin zurfi a cikin ainihin sha'awa in ka biya wa sha'awar zuciyarka sha'awar zuciyarka game da kuɗi ne game da mata ne game da dukiya ne game da kaza game da kaza shi kenan sai abin da zai biyo baya bushewar zuciya ku duba ku ga da zarar zaɓe ya kusa za ku ji sun fara harbin junansu za a yi zaɓen yanzu cikin 'yan kwanakin nan a jihar edo an harbe wasu manyan mutane guda biyu za a yi zaɓe shekara ɗaya a biyu da ta wuce a ekiti an harbe kaza an harbe kaza me yasa saboda neman mulki sha'awar mulki sai ta haifar da bushewar zuciya haka sha'awar kuɗi haka akan mace duk ana yin kisa akan haka to duk wannan kar ka sake ka bar zuciyarka duk abin da ta yi sha'awa to ta jarabtu da shi don sha'awa ɗabi'a ce to in zuciyarka sai sha'awar ka za kar ka bari jarabtu da abin idan ka jarabtu da abin da kai sha'awa a kai za ka iya kashe kanka za ka iya kashe wani a kai to duk abin da za ka iya kashe kanka a kai kaga abu ne mai sauki ka kashe wani a kan shi saboda haka kar ka bar zuciyarka ta jarabtu da son kuɗi kar wata mace zuciyarka ta jarabtu da son ta kar wani mulki wata kujera zuciyarka ta jarabtu da su in ba haka ba sai ka ga ka hallaka kuma zuciyar taka ta ke kashe ta bushe mutane nawa ne garin neman mulki ko garin neman kuɗi ko garin neman auren wata mace suke zuwa wurin ɗan mutane nawa ne suke tsafi saboda neman mulki duk wanda ka ga ya kai wannan matsayin zuciya ta bushe ne sannan wasila'i hubbud duniya da kuma ainihin san duniya ya mamaye alal qulubi akan ainihin akan zukata Allah ku cewa yake zuyuna lin-nasi حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام سيتي والحرب سيتي ذلك متاع الحياة الدنيا an jarabtu wasu da son mata wasu da son kuɗi wani gona wani dabbobi haka jarabtuwa iri-iri wani kuma an jarabce shi da son 'ya'ya waɗannan abubuwa guda biyar sai Allah ya ce dukkansu ba komi ba ne ɗan wani abu ne na duniya kawai wallahu indahu husnul ma'ab kyakkyawar makoma na wurin Allah maɗaukakin sarki shi yasa karka sake saboda ƙaunar duniya ka hallaka kanka ko ka hallaka ainihin wani fa yanbaghi lil muslim an yabta'ida mimma yakunu sababan li qaswati qalbi ku ji jama'a wa'azi malam ya koma yana yi yace ya kamata ga dukkan musulmi ya yi ƙoƙarin nufantar duk abin da zai busar mishi da zuciya kaga ko siyasar nan za ka yi ko to ka rinka yin ta sannu sannu wallahi domin wallahi na sha gaya muku siyasar nan tana da ban mamaki khafidatun rafi'a daga wani sai jefar da wani na ba ku labari ba ɗaya ba ba biyu ba tsofaffin gwamnoni na jihohin nan namu waɗanda shekaru talatin da kaza da suka wuce lokacin shagari da su ka je ka samu halin da suke ciki suka tausaya musu wani baya iya cefa ne a yanzu akwai wanda yake gwamna ne shekara talatin da ta wuce amma bai fi ƙarfin arzikin mota ba a yanzu da ake magana ya ce da duk abin da ya mallaka to ka ɗauka cewa lokacin da zai nemi mulki ya kashe mutane ya hallaka an yanka jarirai an yanka jaki an je an zubar da jinin shi an yanka naman jaki an kai kwata an ba mutane sun ci duk ana yin haka fa saboda kaɗai a safinki waccan maganar da ka ji mun faɗa ana yin ta a je a yi rubutu a tafi hukumar ruwa a je a zuba a cikin watabin mutane a turo musu su sha duk ana yi duk ana yin wannan ne saboda neman duniya Profesa Andrews Ali tsohon gwamnan jihar Bendal medical doctor ne likita ne kwararre kuma consultant amma ƙarshen rayuwar shi Allah ya jarabce shi da ciwo wanda aka rasa menene ciwon balle maganin shi duk dukiyar da ya mallaka sai da ta ƙare kaf na taɓa ba da labari muna karatun farin battar na yi tafiya na biyo ta cikin garinsu wata rana garin Ekoma a cikin jihar Edo a yanzu a coci ne ana kaɗa gwangwanin nema mishi taimako bai da lafiya tsohon gwamna ne shekara talatin da biyu da ta wuce jihar Dandal da wahala a labarai baka ji an faɗe su ba ta tare Ali abubakar farbe daga jihar gongola profesa ambrose ali shehu kan giwa waɗannan gwamnoni sun shahara gwamnonin shagari ne amma in na gaya maka a yau a garin nan akwai wata hukuma wadda ɗaya daga cikin gwamnonin nan da na ambata matan shi tana nan ita take girka musu abinci a kicin uwar gidan gwamna ɗaya daga cikin waɗannan da na faɗi tana nan ita ce cetura ita ce girka musu abinci a nan gari ma'ana shi was the then first lady amma ka ga yanzu dubiyar da take yanzu ketwa ce ma'ana ita ce take girka musu abinci a kitchen a nan garin zariyar nan ake haka ɗaya daga cikin gwamnonin nan na ambata ɗaya daga cikin gwamnonin nan dab da zai rasu sai da ya talauce talauce wadda mota in zai shiga zai tafi wani gari bai da arzikinta sai a je a tare sittin gaba sai a jabi mashin a wurin idan motar ta kusa cika sai a shiko a guje gidan shi sai a goya shi a mashin din a taba sai a zo a ake shi sai ya shiga gidan gaba shine iya arzikin da iya mishi his excellent ina son ka lura da wannan wa'azin da malam ke mana kaddara a lokacin da mutumin nan zuciyar shi ta bushe ya yi tsafi ya yi kifin kai ku dubi da rayuwar ta kai yanzu cikin garin nan namu ka shiga akwai manyan mutane wanda lokacin nan manyan ministoci ne na shagari lokacin abacha lokacin baban gida lokacin ka ba ka je sai gansu shi kadai a kofar gidan shi ba ruwan kowa da shi kuma ba ruwan shi da kowa amma a da gogoriyo ake yi anguwar mu muciya an samu ɗan tsibbin da a lokacin shagari an taɓa aiko mishi da sababbin fijo guda goma sababbi tingal sannan 'yan siyasa daga najeriya nan ba inda ba a zuwa amma ya kwanta ya rasu a yau a san da ya rasu yana da gidaje talatin da wani abu yana da gonaki hamsin da wani abu amma ba wai waɗannan gidajen da gonakin ba gidan nashi da yake ciki a yanzu haka 'ya'yan shi da matan shi haya suke zaune sun sawar kuma suna zaune zaman haya a yanzu so da haka ka yi ƙoƙari kada duniya ta sa zuciyarka ta bushe ka rinka takatsantsa ba komai ba ce shi yasa annabi cikin hadisin shi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah ya ɗauki duniya da daraja darajar da ta kai fuffuken sauro fuffuken sauro duniya ba ta kai haka ba da ta kai haka da kafiri da ya kafin cewa Allah ko ruwa da zai shafa ƙwarwa sai ba amma ba a bakin komi take ba ka duba ka gani waye ka bi sunan shi yayi sama a ilimi a malanta a sarauta a kuɗi wanda baka ji dukiyar ta yi ƙasa da shi ba yasa ka bi ta a hankali kada zuciyarka ta bushe ka yi tawali'u ka yi haƙuri da duk abin da zai zo maka wallahi shi ne alheri kuma duk wanda ka ga ƙarshen shi ya munana to a binciki farkon rayuwar shi akwai abin tambaya saboda Allah ba azzalumin kowa ba ne ka je za ka samu bayan Allah waɗanda sun haƙura da komai za ka ka samu dattijo ɗan shekara casa'in ranar juma'a ya wanka ya gyara jikin shi ya sa turare shi zai riƙe da duba shi shekara shi casa'in a daidai lokacin da sai ka ga ɗan shekara hamsin an ce yana kan drugs ne wai kullum ƙwayoyi yake sha za a je medical check up kullum har abu ya kai shi yake wa kanshi allura da kanshi kuma ba ya cikin kwanciyar hankali kuma ga duniyar ya samu shi yasa mawaki yake cewa wa fi basti kafin tifil inda wimadat dalilin ala hirsin ladhi huwa jami'u wa fi qabdihi وفي قبه وفي بسطه عند الممات علامة ألا فانظروني قد خرجت بلا شيء yace in aka haifi yaro sai ka ga ya diddin hannun shi wai kamar yana ce muku ne jama'a na zo tara duniya yace to ka sa ido ran da ya fito sai kuma ka ga ya buɗe waɗannan tafukan nashi ya zubar da su fassarar wai ce muku yake ku dubi na fita duniyan nan ba komai a hannuna dubi attajiri ɗan boko ɗan siyasa wanda sunan shi ya yi ihu a ko'ina a duniyar nan an ji shi irin abdola amma da ya mutu cikin gidaje nawa aka binne shi ba komai haka za a bar kabarin shi gashi nan to ba nan take ba a Legas da duk shekara sai sun yi bikin nuna ɓacin rai ta ƙwace mishi mulki June 12 a Lagos aka dubi jami'ar Lagos yau sati biyu aka sa mata sunan Abiola suka ce ba su fita ba amma Abiola ya rayu yana da kuɗin da zai iya gina irinta guda ɗari Abiola ya rayu yana da kuɗin da zai iya gina Unilag University ta Lagos yana da kuɗin da zai gina irinta ɗari ya sa sunan amma ku duba ranar demokuraɗiyya ce shugaban ƙasa goodluck ta ce ya sanya wa jami'ar federal university of technology ta yola an sa mata mojibbo adama ta lagos an sa mata mko abiola sai suka fito suna zanga-zanga suka ce sun ba su yadda ba sai ka ce wace irin rayuwa ce ku da kuke yaƙi kullum akan June 12 za ku fito ku yi a kan wa mutumin nan haƙƙin shi an ce to jami'ar garinku an sa mata sunan shi kuma wanda ya faɗin ya isa sa don yana da ikon ya ce ya rufe jami'ar yana da ikon cewa mai da ita asibiti sai ce ya sa mata sunan mutumin nan da kuke faɗa da shi amma ka duba mutanen Lagos suka ce musu yadda ba har yanzu rikicin ake me duniyar nan to kenan mutanen da suke kaunar ka amma ba su yarda a sa wa makarantar garin ku sunan ka ba kuma ba fa sunan wani ne a jikinta ba aka share sunan ta kenan kawai jami'an Lagos sai ka ce to an sa mata sunan MKO a juna kada sun su yi murna sai suka ce ba sa so su yarda ba zanga zanga aka ce da kashe kashe da kone kone don haka don shugaban ƙasar ya sami goyon bayan matsalar ya sake ɗaukar ta ya kai ta majalisa a tattauna don dai ta ta sami gindin zama wace irin rayuwa ce wannan saboda haka ɗan uwa ka yi ƙoƙari ka bi a hankali game da harkar duniyar nan ba a bakin komi ba ne kada zuciyarka ta bushe ka ce za ka kashe wani ka ce za ka hallaka wani ka ce za ka yi wani asiri ka ce za ka yi wani tsafi ka ce in dai kuna nan ne duniyar duk ka gama waɗannan abubuwan sai ku je ku haɗu a cikin azumi da ya gabata na kawo muku wata kissa mai ban takaici ni ina da yaƙinin ta ne muna yara muna wuce shi dattijo ne suka bi suka kwace wa wani bayarabe gida kawai dan shi bayarabe ne aka kwace mai gida sai ba musulmi ba ne ba imani wallahi da suka kwace mai sai haukace muna yara za mu wuce ta kofar gidan shi shi gashi nan ya haukace kun lokacin har ya biyo mu a guje mun dawo makaranta wancan din kuma da ya kwace gidan mu wuce mu je har mu gaishe shi kun lokacin har ya kawo kwabban ya bamu sai ka waye gari shi kenan an kwace mai gida ya haukace dan karshe mutu ba tawakkali ba imani su kuma waɗannan zuciyar ta bushe suka yi ta dariya Allahu akbar ana nan sai gashi nan me ya faru shi ma ya kwanta ya mutu ya bar nashi gidajen da ya mallaka kuma ya bar wanda ya kwace to wata munasaba sai ta kai wani lokaci sai na samu wani babban ɗan shi wani cikin ƴaƴan shi afuwa na ce akwai wani labari da na sani tun muna ƙanana ban san wannan labari gaskiya ne ko ba gaskiya ba yace gaskiya shi a wannan lokacin ma ba a haife shi ba amma in saurare shi sai dai samu mahaifiyar shi sai mahaifiyar shi sai ta ɗauke shi sai ta kai shi wurin ƙanin baban shi sai suka ce wallahi tallahi wannan labari gaskiya ne wallahi nan inda muke zaune nan suka zo muka zauna suka ce to me abin yi nace kuma yin musu da gidansu sai ya mutu nace ƴaƴan shi suna nan ku je ku fara shi kuma baban ku ku ta mishi istighfari ku ta mishi du'a'i ku ta sadaka dan matsalar ita ce annabi cikin hadisin muslim yana cewa wanda duk ya ci kasar wani ko filin wani dodo da ɗani guda ɗani guda inci bakwai kenan yace za a nan tun daga ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu har ta bakwai a rataya mishi ita a tura shi wuta wannan hadisin bai da bambanci akan gidan kafiri ko gidan musulmi ko ƙasar waye ka ci sai ka shiga wuta ko kana sallah shi ba ya sallah dan yanzu ana magana haƙoƙi ne ba ana magana addini bane dan kai musulmi ne bai halatta maka ci dukiyar shi ba suka kai suka komo suka sai da muka yi zama uku a nan zama nace iya fatawa kenan kawai babban yan shi tana nan da rai ku je ku